ga sara za a yi ya auna ya gani la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi wa walidi wa nasi ajma'in wallahi bai saurara masa take qur'ani ya sauka ya masa kirai ba shi kaɗai bane hatta abubakar a ran nan dan abubakar daga musulunta bai ya miƙe ya ce waye manyan bayi zuni wa ke sha'awar zuwa aljanna ya fito ku kara ba kun ce duk wanda aka shi naku aljanna bane wani ya miƙe babansa abubakar ne miƙe annabi ya jari mahaifinsa ke zauna mata ina bi nafsika ya ababakar ba za mu iya jure rashin ka ba da Allah ka bari mu ci gaba da jin daɗin ka ya ja kala bari in je gama da shi daga bayan musulunta Abdurrahman ibn Abi Bakr shine babban ɗansa da sunansa Abdul Ka'aba annabi ya canja masa suna zuwa Abdurrahman bayan musulunta yan uwa akan na Abubakar da wancan sahabi da na faɗi ɗazu Abu Ubaida ana ji Alƙur'ani ya sauka yake musu kirari la tajidu qauman ana ji yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤه ba gwadawa kai ba ba labari bane gwadawa kai walau kanu abahu ay kwanahu aw ashiratahu kaman da bayan ladan yace ulaika kataba fi qulubihim imana Allah ne dau alkalami ya dora tawada ya bare zuciyarsu ya rubuta imani kuma wa ba ya bar su da imani sakakak wa ayyadahum bi ruhin minhu ya ci gaba su da musu madadi ya taimaka musu da da ruhul qudus ana ji wa yirkilum jannan da din da raka din nafiya radiyallahu anhu warda anhu ulaka yulu ala yin zalahun mufli jama'a wata dan abubakar din suna hira da baban shi bayan ya musulunta sai ya ce baba ya ce ina jin kadana ya ce ka san lokacin da aka yaƙi badar ɗin nan ko akwai wani dattijo da na ta kwance-kwance ina shirin zan fille kai ina ta ƙoƙarin kai kai toshi wuri ya wuri a rikici yana jiwa sai naga kai ne sai na fasa baba ya ce wallahi ka yi sa dan da ni ne na ganka a lokacin da yanzu kana wuta tunda tabbas fille kasa kuma ina fille kana kafin wuta kai da haka godiya na kai Allah ba wai ni ne zan gode Allah da barkashi ne wayannan su ne fasa habban manzan Allah dan Allah da ma'auni da abin da za a dora ya za yi muna karya muna cuta muna cin zali muna cin amana muna cuwa-cuwa ba abin da ba mu yi wai mu ne alƙalan sahabban manzan Allah sannun mu duk abin da ka sani ba karamin sako shi ne riba yau ta waje ba kan kowa komin tsoronsa da Allah karamin sako shi ne riba yau wajiba ce kan duk wanda ga kowa tsoron Allah sai ya ci wanda dirhamun min riba in ji manzon Allah dirhamun sisi ashaddu min sab'ina zaniyatin yazniha ar-rajul ta fi zina sau saba'in dirhamun min riba ashaddu min an yazniya ar-rajul fi jawfil ka'aba sisin riba gara mutum ya zina a cikin ka'aba dirhamun min riba a shaddu min an yatiyar rajul umma sisin riba da mutum ya ci gari ya zina da uwa shi yau ta wajaba ga dukkan kowa da matsoracin Allah da wanda bai tsoronsa sai mu ne yau kuma manyan alkali a auna a faifai a duba har a yanke hukunci har a zubi kaman umaru a kafirta shi a wannan ƙasar ko a bibi sauran sahabbai ana musu tsaraici da cin mutunci ko zatin manzan Allah ya zama abin tattaunawa jama'a annai Muhammadu ne fa annai Muhammadu fa kun ga an rawaito mun yana shan miyan kabewa ko to yana shan kabewa ko a to wallahi ko kabewar ne ka ce kai bayan ka san yana sha sai ka ce wallahi kai kana kankanin kabewa to wallahi ka rasa imanin ka ana ma iya hukunta ka hadisin nan na Bukhari da Muslim hadisin ceto cewa manzan Allah sarsa ya ɗau kafar akuya da miya a jiki na hasha na hashatan a wata riwaya wata riwaya na hasa in an ce na hasa ya tsotsi romon bai gatsa naman ba in an ce na hasha an yi digo ya gatsi naman akuya to duka ko kowanne ma ya faru duk ɗaya ne saboda kasar rubutun da ba digo ko duk da dai riwaya ana rubutu da daka inda an diga ba an yi rubutu ba digo na hasa ai na hasa za a karanta kuma sai an zo tsiro musanna a gazina ma kaga duk dai aka faɗi mahallu shahidi anan ya ajiye suka ce daman shi ne naman da wala turran da na karanta nake son naman kafar akuya turran nan ɗabi'ance yadda maula mushe ya ce fa ahabbtu hubban mustafa fi ɗabi'ati ya ce ni a ɗabi'ata nake so annabi shi ba ko ya ne ba yadda mashayin giya sai ya laɗe ba lada yake nema ba kasan sai ya laɗe yake buya sha abinsa shi ba yanzu ya birge kowa ba ne soyayya ce Allah ya kulla shi da giya ya ce to wallahi ni a ɗabi'ata ne nake son annabi ba wai ba wai kwalliya ko ina birge jama'a da shi ba amma boye ni yadda ake boye dan giya ko ya dan makale ya sha wuyinsa ko ya sha wani abu to wallahi haka nake son manzon Allah da ɗabi'ata kadhaliya qadil hubbi eh ba wani ma da cin ne kadalik eh a kadalik kadil huddi a ba wa buwari zuba in ka ba menene inda kita fa ababtu na hannun tsafa da biyati eh to cikin sirrul kalbi ana ji yan uwa to shi ya ce a kadalik kadil huddi kidman mata kaza mahabbata kai alamina wa karkaba فأحببت طه المصطفى بطبيعتي menene zuwa dai karshen baiti to ana ji to waɗannan bayan Allah idan mun yi wa kanmu adalci wallahi ko su zamani su ɗan fodiyo muka ce bari mu ɗaura su a sikeli lokacin da riban ba ta zama gama gari ba ba mu yi kanmu adalci ba ko zamanin kakannin wato shahanan shahanan ba ma sai na ji zamanin sun koyo ba ga babban abun misali maulan shekar islam wasu adalci da nan a ce wai za ka ɗaura a sikeli ba kai adalci ba wai tukunna ina aka yadda ko ni nan kamar shari'a wannan zamanin ni ma da a gaban ka nake kwafsawa a gaban ka nake duk abin da nake dan Allah waye baka hukuncin ka mun shari'a ka zama dayyan ta nake ce aka kai shiru in baka bin da addu'a in baka a warkar da ni a daura ma ba za ka ja kunnen ka ni ma wanda nake a gaban ka ce na mantar ko ake ma dan ka dudura mu ashar in warke ka ka dauro kai kuma ka kama ciwo manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mana ba duk wanda yake sukan dan uwansa mumini da wani sako da yake sai Allah ya warkar da wancan ya daura maka haka ne ko ba haka bane to ba ba sahabbai ba ni ma da in ka zage ni ka zage banza amma amma amma in kai haka Allah ba zai bari ba saboda kishi irin na Allah to yan uwa tabbas dole ne mu dawo ya ce wallahi wanda duk ya kawai sahabbai hari gaba ɗaya shari'ar ne ya kai mata hari don ba ta da tsaro tunda kwanson da ya ɗauko ta abin tuhuma ne ina lafiyarta su ne fa kwanson da ya ɗebo shari'ar sai ya zama su ɗin na an ɗaura su a sikeli ana aunawa su ba suka tattara mana ƙur'ani su suka haddato mana sunna hatta kalan kayan manzon Allah wanne ya fi sawa a lokaci kaza yaushe qur'anin nan fa sai suka daddatsa mana shi wanne ne ya sauka da rana wanne ne ya sauka da daddare wanne ne ya sauka da hunturu wanne ne ya sauka cikin bazara wanne ne ya sauka annabi na wurin tafiya wanne ne ya sauka annabi na zaman gida wanne ne ya sauka a saman isra'i da miraji wanne ne ya sauka annabi na karkashin kasa cikin kogo abdullahi dan masu yana cewa almajiransa a iraq سلوني في كتاب سلوني عن كتاب الله ما شئت فوالله ما من آية من آياته إلا وأنا أعلم أفي ليل نزلت أم في سماء أو أو في نهار yace duk abin da kuke so ku tambaye na alqur'ani wallahi ba wani aya alqur'ani da ban san da ranar ta sauka ko da dare ba za su gaya maka su ce ayoyin ƙarshen suratul ma'ida ana ji a ayyukan shi sautin nisa'i ne ke nema ba ma'idiya ba sautin nisa'i da gaisar tun aka kulla jin fi kana zuwa karshe a cikin bazara suka sauka ga hadisin cikin bukhari hadisin sai na umar radiyallahu anhu ya tambayi annabi menene kalala annabi yace annabi ya bige ni a kirjina yace haba umaru ayoyin da suka sauka cikin bazara a ƙarshen sulhin sai ba su sheka hukuncin kalala ba yastabtunaka qulillahu yutikum fil kalala إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد saboda an saba tsakanin abubakar da umaru ne kalala a karatun abubakar ma kalal walida wal walad in ya zama an mutu ana ji mamaci ya mutu bai bar iyaye ba bai bar ƴaƴa ba shine ake cewa kalala shi ba wajen sai na umaru wanda ya mutu bai bar yaya bane kawai ba lallai iyaye ba to a ina abubakar umar ya shi abubakar umar karshen rayuwarsa ce to ba na so in sadu da Allah ina da ja a ilimin abubakar na saki amma wallahi ban taba tambayan annabi kan wani abu in tambaya in sake kamar kalala ba har sai da taba ya ta hawa umaru ayoyin bazara da suka kafa lokacin bazara na kashe zuciya sai ba su sheka ba saboda ayin can suka yi in imrun halaka laysa lahu waladun ce wala walidun bago laysa lahu waladun kawai yace bai da yaya walau walau uktum falaha nisfu ma taraka wa yurisu illa ma kullaha walad wai ga har zuwa karshe to shi ko abubakar idan ka dauko ayatul mawaris a baya fa in kana rajulun yurasu kalalatan haka ne aw imra'atun falau akun aw uktun falikulli wahidin minhum as-sudus in dai mutum za a gaje shi gado na kalala ne walau namiji ko mace yana da dan uwa ko yar uwa to kowanne ciki ɗaya bisa shida za a bar shi an sani kuwa matukan uba na nan dan uwa bai da gado to daga jin cewa an ce dan uwa na da gado a nan yura su kalalatan a can karshe fa lau akun a uktun falahani su ma taraka ta uba bai nan dan da uba na nan dan uwa bai da gado to kaga wannan sai zama ra'ayin abubakar din ya fi inganci umaru kafin ya rasu ya dawo ra'ayin jama'a waɗannan su ne masahabban annai muhammad saboda su tabbatar shari'an nan wato harafi bai bata ba idan annabi na waje ana ji idan annabi sallallahu alaihi na waje to sai ya zama kenan a cikin gida suna jiran mu matansa mu rawaito musu duk abin da ya faru a waje kamar karɓa-karɓa muke da iyalansa duk abin da ba su rawaito ba a cikin gida sa rawaita wajen sahabbai a waje ana ji su kuma in annabi ya shiga jinya su sahabbai na waje sa ji abin da ya faru da shi a cikin gida ba sa nan ba a taɓa halitta a sama ko a ƙasa da aka haddace awowinta ashirin da hudu kamar annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam hatta kwanciyarsa bacci ga shi kitabun tahajjud a bukhari ibn abbas na gaya mana bittu inda khalati maimuna bukhari ya sake kawo hadisi a kitabul ilmi cewa na kwana wajen innata kitabu sala ya na kwana wajen innata maimuna wato kanwan babarsa manzala sallallahu alaihi wasallama da ya kwanta bacci can dare sai tashi ya mutsuke idanunsa masu girma sama da sama akwai jakar ruwa da take a ɗakin sai ɗauka ya je alwala da ita alaihi salatu wassalam ya zo ya bude sallah ni ma maza sai na je na yi alwala na zo na tsaya ta hagunsa sai kama kunne na dawo da ni ta dama sai na yau baya dan kar mu jera sai ya fisgo ni ya ce na yau gaba mu jera ya nuna min na yau gaba mu jera daidai na ɗan yi baya sai ya jawo ni gaba ya bude fatiha ya bude bakara yana ta yin tartilan a hankali na ce watakila in an yaya da ni zai yi ina ta bi kaga ibnu abbas in ba aran ma bane ya haddace bakara ya yi san an kai aya ɗari ko aya nawa ya rage a bakara yace har ya har ya kare bakara ne aya ɗari biyu da tamanin da shida ina jira ya ko ya je karshen sura sai ya bude nisa'i ba ali imran ba nisa'i mai aya ɗari da saba'in da biyar don tsayuwa ɗaya kuma karatu a hankali sai da ya kammala ta alaihi salatu wassalam sai ya bude ali imrana mai a ɗari biyu ya kammala ta kaga ma izu goma da rabin izu dan ka zai bayyana Allah lakum wa anta dillu wallahi bi kulli shay'in alim sura aya ba su ce biyar ba ka zo hurmat alaikum inda yake addini su sannan maza Allah yi ku ana ji yace haka sallan ta kasance yace muna cikin ita ma innat tawa sai ta yi alwala sai ta je ta tsaya a bayansa bukhari ya kawo jisin kitabun tahajjud ya sake kawo shi a babin mawaqif mawqifin wato inda liman zai tsaya a sallah da inda mamu za su tsaya mamu in mace ce ina ta tsaya namiji kuma in ku biyu ina zai tsaya a takaice annabi har baccinsa da farkawansa da kiyamun lailinsa sai da aisha ta rawaito mana ta ce mana yana kwance wata rana muna tare da shi ga alama ya ɗauka na yi bacci ne sallallahu alaihi wasallam sai daga kaina a hankali don karya farka ne ajiye ni sai ya miƙe ni kuma na nisu ina gani ikon Allah da ya bude kofa sai ya fita sai na miƙe ni ma tsananin sonsa ba zai bari ba wallahi ba zai iya haƙuri ba son manzo Allah ba zai bari ba sai na fita ta dishi na ce na ga fita wajen gida sai na ga ya nufi bakiya bakiyar garkat nan makabartan sahabbai ya je musu addu'a to da ya jiyo kasan cikin dare ne ganin ya je ni ko sai na runtumo a guje saboda kada ya iso ni ina isowa yana kuma ina rike na kwanta na shiru da ya zuwa da isra ta zuwa dan ya gwada cewa ya gane na fi shi ko na zuwa guje bai ce mun kawai ba kawai sai ya ɗaura hannunsa mai girma kan kirji na kasan kirji zai ka pap pap pap saboda gudu sai ta gorewa kasan inda ka gudu kirji zai pap pap pap ko ka kwanta kani ya ce ba aisha a da kafi na an yahi fallahu alaiki wa rasulu aisha kira tsoro allah da ba zai sama su bi kirji adalci to annabi na nuna mana sun fi kowa yadda mai gaskiya ne sun fi kowa yadda mai amma soyayya ba zai bari ba kar wata dan kana ganin kanka mai gaskiya matarka da maka wannan bin diddigi ka ce wato baki ma yadda da ba kenan to kai awa aje ba yadda da kan sai ne an wajabta yadda da kai wannan wani na iya cewa a gidan annabi wallahi koyarwa ne idan annabi ya auri matan da ba ba irin wannan rayuwar yayi da su ba dan Allah mu kan da kai me zamu koya a rayuwar aure ai ya auri mata a gama gari su masa halaye irin na bashariya a ga wani mataki ya dauka shine mun samu malami ya koya mana su kuma Allah ya yabe musu madaukaka ne ba sa takwa wannan shine amma ka bi annabi har gida kana mar hisabi har tsakanin matan shi ka san wa annabi Muhammad idan dai Umar ibn Khattab yarsa ce fa a gidan fa da ya ji labari annabi ya fusata wata guda ba shi ba su ya ma sake su aka ce Umar hadisi dan Abbas yana ce mana shekara guda ne ina so in tambayi Umaru su wane ne wa in tazahara alayhin nan kan wallahi kwarjini ya hana shekara guda curu ina so in gaya masa amma ko jini yana ne sai kawai wata ran ina zuwa masa ruwan alwala nace ya amiral mu'minin manillata ne da zaharata ala rasulillah yace ajaban laka ya ibn abbas abun mamaki da abbas da baka san su wanda kike da kokamin ilimi aisha ne da hafsa sai ga umaru ya karanto wa ɗan Abbas labarin da farko yake ittafaqtu ana wa jarun li min al ansari yace na na daidaita da wani makoci na balansari cewa za mu rika karba karba ta nawu ala nuzuli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa za mu rika karba karba yau in ya je zai zauna da manzon Allah tun daga asubahi ko annabi ya shiga gida ba zai dawo ba don bai sani ba a ta yi an jima sake fitowa ya zauna ya haddace mana minal wahayi wa gairi da wahayi da duk abin da ba wahayi ba ko ba ko yayi annabi mu annabi ba ko ya zo ga irin karban da annabi masa sallallahu alaihi wasallam idan burmushi aka ko ni aka yi haddace motsi da kauce sai annabi ya ce sai misalan ni kuma zan tafi ma ci gobe kuma ni zan je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya je nasa neman abincin kaga da haka duk abin da yake faruwa na ilimi muna rawaita wannan bukari ya kawo shi a kitabul ilmi babu tanawubi ala talabil ilmi babin da ke magana kan karba karba wajen neman ilimi kaga in kana da shago ko yana da kasuwa ko wani abu sai ku riga karba karba wannan ya je makaranta wannan kuma ya tafi haka sahabbai suka yi jama'a ku bi wannan sadaukarwa duk mu aka yi wa yace wata rana ina gidan nawa sai ga makocin na sai ga balansarin ya zo ya buga mun koba da karfi ina fitowa a razane lokacin muna ta sarkin gassa ne zai kawo ya rufe madina da yaki ina buɗe ban jira shi bane ce har ja an gassa ni shin sarkin gassa ne har ya iso ni yace wake ta sarkin gassa ayyo masibar da ake fuskanta ta fita sarkin gassa me ba yake tallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'u annabi ya zuga da yake na daura hannu aka nace kabat hafsatu wa kharabat shi kenan hafsa ta ta gama abin da ya dame ni kenan na shirya nan daga gida ina zuwa na samu Aisha ta ce a ga Hafsa na samu Hafsa na ce ke wallahi ki kiyaye kar ki kara tambayar annabi wani abu duk abin da ke bukata ki zo ni zan baki kar ki yaudari kanki kina ganin makociyar ki ga yadda take matsayin ta wurin annabi ke ma ki rika bi wallahi ki kiyaye Allah da annabi su fishi da kike shiga wuta yana ja mata kunni har ma cewa asarar bu tallaka kunna an yi bijira zan ka kai min kunna anan Umar ya faɗa to da ya shiga wajen Ummu Salma da yake Ummu Salma sunanta Ummu Salma bintu Abi Umayyah al-Makhzuniya shi kuma Umar ibn Khattab suna uwansa hatta hanta matu ba makhzuniya ce da haka ummu salma a matsayin inna take gare shi dangin uwarsa ne da haka sai ya shiga wajenta saboda dangantaka ita ma ya mata zata ce ajaban laka yabna umar ajaban laka yabna khattab ajaban laka yabna da ka tafi kulli shay hatta da kullu bayna sallallahu alaihi wa bayna nisa'i yace mamaki ka umar kai komi ka shiga ciki har tsakanin annabi da matarsa ma yace wallahi sai ta karya mun kashin baya sai a lokacin sai naji jikina yana asa kishin annabi ne fa yana da ɗaya ne a gidan amma na gan duk wanda yake da dangantaka da ita ma yana da haƙƙi ya je ya mata nasiya ana ji wannan ta gaya mar haka jama'a idan umaru bai da iko a gidan da yake da ya ya auna su a suke da kai katon karni na 21 ina ka ga lasisin ɗaura su a suke ne wanda kana ba aje mai yaushe kan koyi larabcin harkayya umaru da yarsa a gidan fa wai wanda yake da ya tuna aure a gidan ka yana iya iko yake duka ma yayansa ne ya auna su to amma an musulma ta ce kai umar wai kai ka muhaddam a tsakanin annabi da matansa ma yace wala ne jiki ya da asar ma na yaje har yatta sama bai ta cewa yace sai na je gidan da dakin da annabi ya ce aka ce ya koma dakin ya rabu da matan ya fita shanin su da na je sai na samu wani yaro ne baki dan dan dan habasha a kofar dakin wannan muna alfahari da wannan yaron mu dan habasha mu bakaki annabi na son mu matuka ladanin sa mu ne hadimin sa lokacin da ya kore cewa kowa a iyalai ma mu ne wannan yaron shi kadai ke da yancin shiga wajen manzon Allah Umar yace shiga kai mun sallama da manzon Allah ya je shiga yace na mar sallama bai ce mun komai ba ka san shi annabi ko fa ba zai abu bai ce a'a na sha gaya muku cewa in ka ja ce la kalmar shahada zai biya bai ce wace Allah in ba zikiri ba bai ce a'a saboda tsaban kyauta sai dai eh eh ungo ɗazun nan kan na zo muna karatu da waɗansu yan uwa kan na fito nan nake tuna hadisin nan na kafin mu wuce nan wurin da yake annabi komi daɗi ne a kitabul buyo bukhari ya kawo hadisin babin sana'ar saka tunda ana littafin ciniki ne ko ana ji yan uwa sai ka shi a babin saka masaki a sahabbai akwai masaki ko babu a kitabul buyo din ba akwai masaka sai ya kawo cewa wata mace ta saƙa kwarjalle mai kyan gaske ta kawo a nisar sana hadiya da ta kawo a kafin ma na fito nan ne da yake akwai dan uwa wanda ya yi kuma da riga ya dinka ya aiko mana sai na saka sai nake cewa mai ɗaki an cewa kaga wannan rigunan yanzu aka aiko min da su amma maulana shi radiyallahu anhu shi kasu man bashir radiyallahu ta'ala anhu shi ya tarbiyantar da mu cewa wanda biya baka kaya ka saka take a lokacin shi ya koya mana mun sha gani a kawo masa riga a ɓare ta yana zaune sai a ɗaura masa akan na jikinsa in a kyalba ce in babbar riga ce a ɗaura mara ba mu san sunna ba ne tun muna ƙanana muke gani da karatun mai iso wurin sai ga annabi muhammadu almasalul a'ala kololi sai ga shi bukari ya rawaito mana wata mata ta saka kwarjalle kuma yi wannan da yawa mun gashe na yi tun muna yara sai da karatun mai iso sun mun gane ashe annabi ke yi bai taɓa ce mana annabi ke yi ba mu dai mun tashi mun gane ne ba sai an cika kaga shi nasu ba ba san yadda waɗansu suke cika bakin ce sunna sunna a'a kana yi ne har karatu ya kawo ka gani ashe ma sunna ne ciki to dan Allah yake ba dan kwalliya ba shikenan to sai nake ce mata kaga wannan abu ne shi na koya amma da karatu ya zo da ni sai gashi a Bukhari wannan da ta kawo kwarjan nan annabi tana kawo masa sai ya yi godiya sai ya tashi sahabbai suna ce musu ina zuwa ya shiga yana shiga sai ya sanyo kwarjallen nan yana fitowa suka tafi suka ce kai ya rasu ranar kwarjalle ya daman ba dole annabi kyau ba annabin ne yawa kwarjallen kyau wane shi annabi ba annabi ya saka gwace ya yi kyau a dole ne wallahi ya rasu wallahi wannan abu ya yi kyau kai kowa na sha'awa sai wani aure ce ya rasu wallahi ni ko wallahi abin da yake so shine ka cire shi ka bani annabi ce to ba dama insha Allah ka san me bai tashi take ba ita wanda ta kawo kuma ranta zai baci to sai da aka dan jima kaɗan sai ya miƙe ya shiga sai ya kwance ya naɗe shi da ya naɗe bayan an sa wani ka sai ya fito da shi sai ya ce gashi ya to yana shiga cikin gida sahabbai suka hau wannan da su kai wallahi baka da mutunci ka rasa wanda zaka ce masa kawo sai annabi ka taba ji an ce kawo bai miko ba yanzu kai adali da haka kai ka kira kanka adami mutumin da bai taɓa cewa a'a ba ne ka ce markawo kuma sabo sai da kowa ya baya markewa ka ce ba kai a miko maka kai na ka yaban kenan ka ce a miko ma wallahi ban taɓa gani mara mutunci irin ka ba suka ta faɗa ya ce ai ya kuma uzuri wallahi ba kwalliya zan yi da shi ba likafa ni za a mun da shi annabi na fitowa ya miƙa masa rawin hadisi yace ba sai kwarjallan ya zama likafanin sa yace wallahi da shi aka masa likafani da shi aka masa likafani wannan shine annabi Muhammadu ba wanda suka rayu da shi na faɗa kwanan baya da muka je mun rijita mu Maulana Shehu radiyallahu ta'ala ne ya karanta mana yake cewa duk kaban kulolin wali in ya gama kure lamba shi ne karamarsa ta gama kurewa ya kure ya ga manzan Allah kuru-kuru ido da ido ba bacci ba to wilaya ta kare yadda maulana sheikh sheikh ahmad tijjani jala yasam alfatul akbar aina a kasro abi samgun haka aka yi ba a nan da fika 196 aka samu alfatul akbar ba ya gawa ya ga shugaban halitta annai muhammadu to kwallolin inda wilaya ta kai kiran ba sama da ganin manzan Allah kuru-kuru albishirinka shi kuma sahabi ran da ya gan shi kurukurun ranne ne ma zai karbi kalmar shahada rannan zai fara tafiya kai ka taɓa inda kowa ya kure a wilaya shi rannan ne ma zai fara karban zikirin kalmar shahada sannan ka haɗa tafiya da shi ashe ya tabbata na abdulwahid nazili da ya kama magana shi da ya ce wai tafiyansu kamar jirgin sama ne da kiyashi to dan Allah wannan ya nuna mana cewa in an ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duka duka su yadda Imam Suyuti ya kawo a tadribin rawi sharhin taqribun nawawi cewa kulluhum udulun shi ma sharhin nawawi yake kanta nawawi ya faɗi magana da yake shari a kai shi nawawi yace kulluhum udulun dukkan su adilai ne wanda ya ce zai auna su don warware kalman nawawi ko kalman suyudi na tabbata zai samu jara'a na auna annabawa tabbas tun daga ruwaye su ba dai shi takamansa ingancin ruwaya ba annai musa ya banka wani ya kashe shi kuma shi da kansa ya ce aiki shi a ce wa fa'alta fa'ala ta kallati fa'alta wa antum yace qala fa'altu ha kaga ya karba yayi idan wa ana min ad-dallin da Allah wani ya kuskure ga Musa abbali a'udhu billahi fafaratu minkum lamma kiftukum ko kuma kala haza min amal shaytan yakin musa ta bai aikin shaytan kwana ne mutum ko kuma a asa adamu rabbahu fagawa shine wanda ya ji hadisan jamal da hadisan siffin da hadisan nahrawan a ko da ke nahrawan duk kawari jawa ne tsinannu sai na da ya su amma jamal da sufi su ne akwai sahabbai ciki ya kuma kawo cewa duk wanda ya yaki ali ga makaminsa a nizra ta ce allahumma wali man walahu wa adi man adahu wa ansur man nasaru wa khzul man khazalahu da yake man kuntu maulahu fa ali maulahu duk wanda ce ni ne gidansa ne ali ne gidansa ne allah ka ki wanda ya ki shi ka ka taimaki wanda ya tafi shi da sauransu da ya gama jan nasoshi na ce wannan nasoshin fa da haddasa na suke inganta ga wani nasin da bai bukatan haddasa na ne hukuncinsa wa asa adamu rabbahu fagawa sun mace bahu rabbuhu a daura wannan ingantaccen nasi wajen auna annabi adam eh zai yi ko kuma dan Allah ce annabi nu inni ya izuka anta kuna min jahilin kai ma sai ka maimaita ka ce ai nassi ne ya inganta tsageranci Allah da bayinsa ka shiga kai ma bawanka ne ko makocinka Allah ya ga kai ka isa ga sunan makocinka dai Allah ubangiji kai ma ubangijinsa ne ban tana annabi ko kuma annabi Muhammadu ya faɗa kan sahabbai ko kuma a su sahabban su yi wani ya ce zai hukunta su da haka ko kuma هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل وجعل منها زوجها يسكن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا قرآن لك بيها با فمن ربه فلما أسأل الدعوة الله ربه ما لئن آتيتنا سالة لكنا شيء فلما آتوا سالة جعل له شركاء أجراء العاصم الكوفي شركا أنا مجراء فيما آتي فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قصة آدم نبدأ هو أفا aka ce da alala shirkan fi ma'ata ma kai ka isa ka daura annabi adam a wannan ma'auni to nassin bai inganta bane shi ma to wallahi can suka nufa wallahi can suka nufa in dai research ne da bincike zai tabbatar da ingancin nassi dan ya hukunta su abu kai to ga annabawa wanda ka huta ma da research ba wani wahala sura ta kaza aya ta kaza kawai eh wanda baya jin ma ko gwari ne yau dai an yi tafsiri ba iyaka da kowane yare kuma sai ka dangana annabi annan shirka zai yiwu ta ai kaga wannan ya nuna maka jama'a cewa wallahi annabawa suka nufa da sun nufi annaba an kwance aiki to shikenan har Allah sai an yi so dama an yi so annaba ka yi so Allah to wallahi mu kiyaye bai kamata waɗansu sun kafi kwangila na ruguza addini kawai al'umma ta tsaya tana sauraron su don ba ta da mafali ba addini babu sabon yayi kullum maulana shi ya sha faɗa akan yi sabon yayin gida yayin mota ya fi na tsohon yayi sabon gidan yayi ya fi tsohon yayi haka kayan sawa na yayi amma addini wallahi tsoho na gargajiyan nan da aka gada iyaye da kakanni wallahi shi ne gaskiya saboda tsufansa ne ba ingancinsa sabancinsa alama akwai kyantuwa tsufansa ne ingancinsa kai baka gani ladabin rubutu ma a namu rubutun fa inna fi zalika la'ayan na mu alaya muke rubutawa ba wai dan ka tabbatar ko a rubutu suka sa alaya mu haka za mu buga mu wuce sai dai mu karanta shi da la'aya din wa ma kan aksaru mu'mini irin su aula azbahannahu aula azbahannahu ake rubuta kowa ya sani aula ya tayi bisu lanin mubin ko wala auda ukilalakum ne ko wala auda ukilalakum yabuna kun fitnata saboda me saboda a nuna maka tun da Allah ya musu shaida wallahi ko a rubutu suka rubuta mu ba yadda aka samu rubutu haka zamu tsira da Allah wa musu salata haka ake rubuta sauran rubutu na Qur'ani ba da wau salawat da wau ba wa muna salata wau muke zamu mar kai ka tarawai ne wau da aluja a rubutu na Qur'ani ba me ya hada wau da aluja in zai rubuta kawai in ba zai ba kuma a mike amma qur'ani dole yana da nasu style daban na rubutu dole a karba dan bayan Allah da haka suka rubutu ba wanda ya sai musu gyara dan Allah ya yi certifying din su ta mutanen kirki ne Allah da ya fara ba da shaida shawa shi kadai ne Allah sai mala'ikunsa shaidan la annu la ilaha illa wal malaikatu shi ya ba da shaida qur'ani gaskiya ne lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzala bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna shi fa ba da shaida mutanen nan na gaskiya ne muka ce wallahi to ko mu a rubutu rubutun yayi da aka wuce mana salata haka muke kwada wanda bai alif lam juye mar muke ba mu karba ba wo din nan zai mana daura mana aluja in ma rubutu mu nan mu da mu ma yi yadda aka saba ai kaga hadisi ba a mara wurin ai to yan uwa ashabu muhammadin ke wallahi da ba su kai ba Allah ba zai ba su ba annabi yayi tsada da yawa a wurin Allah ya zaba masa baza gurbin mutane a matsayin sahabbai tsadan annabi ya wuce nan in kai baka yadda ba wallahi mun yadda kana ganin annabin da arhani da Allah zai zaba masa mata da sahabbai zai zaba masa gaban gari ko ma wani ba ba kamar sauran annabawa wani an ai annaba annabi ya wuce ba musulma ba banda annabi Muhammad dan matar matan annabawan da ba uwayen mu'mine bane suna iya zama kana ta ta ta abdaini li ibadina salihin fa kana ta huma falamin ya an wa min lashiya amma banda namu namu annabiyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummatum a rubutun ubangiji kafin a cikin baka ma yana ƙara wa huwa abul lahu a cikin fassara da ya rawaito muka ce ya rasulullahi mun gode da yake uwayenmu ne yace shi ma mahaifi shi ma babanmu ne alaihi salatu wassalam to yan uwa waɗannan abubuwa ya kamata su ja mana kunne haɗarin da aka fuskanta wallahi ya isa wallahi taɓa sahabban maza sarsan ko yaya ne ko wanda kace gani ba ma sahabi na gwanda-gwanda ba wallahi su a juna suke magana kansu wannan amma mu mu yi magana mu musu shari'a wallahi ba wanda ya isa wallahi ba wanda ya isa misali jama'a ku kanku adalci tsakani da Allah ka san duk zagin su kamar yadda na ji wani yana zagin ma'auya yana kafirta shi abin tambaya anan shine da sos da wato da masadir na tarihul islami namu da masadir nasu ya ittifaki ma'auya ba yaƙi ya ci al-imamu hasan ba haka ne da mu da su mun yi ittifaki a wannan riwaya ba yaƙi aka ci ba hasan ya haɗa a ma'auya ya bashi don a zauna lafiya dan Allah kana ganin da kisra na Rom ne ya zo ne ya bashi zai bashi al'umma annabi ku ban amsa mana zai ba kaisar na Rom zai ba kisra na na na, Farisa to ya zaga dangantawa a Imamu Hassan cin amana ya dauki al'umman kakansa ya miƙa wa ma'awi in ma'awi ba mutumin kirki in ma'awi ba mutumin kirki ba in kuma kace a'udhu billahi wai saboda za a yi kansu ko za a kashe su ka danganta masu tsoro wallahi baka yi Hassan adalci baka san waye Imamu Hassan ba baka san ma waye babansa dan Sayyidina Ali ko ba jikan Annabi bane ko ba dan Fatima bane wallahi bai san tsoro tsoro bai san inda yake ba sannan jikan Annabi Muhammadu ko bai hada jini da Aliyu ba ya fi karfin tsoro ko ina yake saboda jinin Annabi ne a jikinsa Aliyu da ake kira jarumi da yaƙi ba, shi ya rawaito mana cewa kunna iza hamiyal waɗisu, washtaddal harbu, ita ƙaina bi rasulillahi. Fama kana ahadin minna aqraba ila al-aduwi min. Wallahi ana ce mun jarumi ana ce mana jarumai wallahi in wuri wuri fage fage fage a yaki. Wallahi duk dawowa dawowa wuri ya tsanani dawowa muke bayan annabi. mu yi kariya da shi ya fi mu kusan takobin magiya sai wuri ya daidai ta kuke fitowa saboda Allah ma na kishin annabinsa ba zai bari a ce su suke ta annabi ya wuce nan annabi ba mai delegating abu na wahala ya ce ku je ku shi yana zaune ba ne kullum shi ke gaba yana gaba da kowa a komai alaihi salatu wassalam to yan uwa wannan wallahi yana da muhimmanci matuka wallahi mu da mu faɗaka mu tsoraci Allah idan ka taba abu da hadisi sama da dubu biyar ka rubuta tun daga na wankan tsarki da na alwala da na sallah da na ibada fiƙihun ibada fiƙihun mu'amala ba wanda ya kai shi yawan hadisi a sahabbai in ka ruguza mana a shari'a ka kwashi wannan sama da hadisi dubu biyar ina za ka samu idan ka tarwatsa a nasu malik ka rugusa fi sama da hadisi dubu biyu da ɗari biyu da ɗoriya idan ka soki na na aisha wallahi ba za ta soku ba sai ka soki mijinta wallahi wallahi wallahi na na aisha ba za ta soku ba sai mutum ya soki mijinta annai muhammad wallahi saboda ga mutum ba mai sauki ka san mu wance mana annabi na bin koyi ko to yan uwa dan Allah ku duba mun karatun nan idan ya zama aka zagi na na Aisha aka zagi sai na Abubakar ashe yadda ga ya haramta kai aure gidan mutanen kirki dan ya kauce wa sunna haka ne abinda sunna ta koyar ka nemi waɗanda suka fi kowa mu zama mugaye mutanen abin nan suka yi aure a gida kuma ka zaɓi matar da ta fi zama a uzu billahi ba na haka ba sai ka auro an kabisa da lilkabisi haka ne gaskiya ba ne wal kabisu na lilkabisa kuma man asdaqu min allahi qila wa tayyibatu lit-tayyibi wa tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una kuma akan ta man saqa حسان نجوت حسان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرساء له من غوافل تجي آه صاحبك والله رأينا تنتهي كنا كما يدو رأينا كنا yana ce hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wato su bihun garasa an lohomil gawafili yana rusa da aisha kamemmiya da tafi kowa hankali wanda kwata-kwata abu na riba na shakka wallahi kusa da gelanta bai zuwa bai zuwa kusa da takalmanta ya ce kuma ta wayi gari cikin yunwa na ne garba ana ji allahomin gawafi gabarin naman matan da suke gafi da tilmomina ta bata cin naman su saboda ba sa irin na hasari ta ji hassan ya ce wallahi da ina tun jiri kuma har yau kai haka nake lokacin ya su kuma da jalla wani da yake kasan yana da shekaru yana cikin waɗanda suke muhadramai ya shekara sittin a jahiliya shekara sittin a musulunci to yan uwa idan wannan ita ce umina aisha kuma ita da kanta take cewa wallahi ina son Hassan saboda wannan kaga dai maganar da aka faɗi kan hadisi binki da wane ne suwa suke ciki amma ta ce wallahi saboda yabon da yawa annabi amsar da ya ba Abu Sufyan ibn al-Haris lokacin da annabi lokacin da annabi abinci wallahi amsar da ya ba shi sa ba zan taba manta da Hassan da ba zan taba kullun ina son su saboda wannan baitoci wato ina son baitocin da annabi ina jinjina masa da su take maimaita gwamnati da jallawa na wadda ta ce musa biya su kodin shi na atauta muhammadan fa atautu anhu wa inna allahi fi zakal jaza'u hajauta mubarakan barran kariman amin allahi شيمته ووفاء أتاجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وكاء لساني صارم لا عيب فيه وبالي لا تكدره الدلاء ba duk wanne ya burge Aisha ba bari mu inda aka inda aka birge sai da Aisha da aka dubi gwaninta gwanin duniya da lahira annai muhammad hassan ya dube shi ya ce wa misluka lam tara aina ya qaddun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u kulayta mubarra'an لأيدٍ كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم أولنا همزية ta san dan sabit sai da aisha take ba ta mantawa da shi ta da duk wani abin da ya faru to waɗannan su ne sahabban annabi zaban annabi fiye da komai son annabi fiye da komai komai annabi ne a gaba haba jama'a wallahi in kowa zai kuskure banda Allah inda mu muka bi da mu ne sahabban amma wallahi dan ba mu kai bane ya bar mu a wannan zamani mun ma gode da yi mu anan nan din ma ba mu kai mu zo muna nan ba amma a zo ana auna sahabbai ka ji an ɗauko ana sun malik akan faifai a ɗauko sayidina umaru wani ya danganta masa kalman kafirci a lasfika akan mimbari a najeriya wanda yan shiya suna kareta su ba sa zagin sahabbai ma amma wanda kira kasa wai shi dan tijjaniya ne amma zai kaga ta zai namur wallahi ƙarya yake na yarda ƙarya yake wallahi ko hasken shehu tijjani ya bice shi ba zai iya zagin sai dan umar masoyin shehu tijjani ma ba muridi ba maso wallahi in ya ga karen umaru wallahi sai ya gaida karen tunda umaru nan sai da aka yi addu'a Allah ya bada shi Allah ya zaɓo shi a haka Allahumma ayyid hadha ad-dina bi ahabbi rajulaini ilayka wanda ka fi so Allah ya zaɓo shi to kai kuma addu'a Allah ya kawo ka ko jatuman ka bata roƙo ka wurin Allah da kawai ta roƙa haba ɗan uwa wai yanzu dan Allah gaba faman da musulunci yake ciki wallahi wata ƙaryar ta fi wasa yan uwa da Allah ku yi hakuri na san na ja lokaci ina jin daɗin zama da ku amma abin da yake akwai ku duba mun wannan Umaru ya karɓi khilafa yan uwa ai duk mun karanta wannan a tarihi Abubakar ya rasu cikin watan Jumada sani haka ne Ija ta shekara goma sha uku haka aka yi masha Allah Umaru ya karɓa an kashe umaru ya za shekara ishirin da uku ana ji cikin watan zulhijja kaga kana iya cewa shekara goma da wata biyar da kwanaki ana ji a cikin wannan shekarun ya faɗaɗa daular musulunci sai da ya zama yana iyaka da rom a wancan lokaci yana kwankwasa kusɗanɗaniya ya cinye biladul faris gaba ɗaya yana ta ya cinye wuraren kurasana yana kwankwaso wuraren su inda ake kira kabul a yanzu wurin da suke kusa da indiya a nan kuma inda yake wajen inda afirka bayan ya ci misra an ci libya an iso nan gudan chadi kafital na madina don allah jama'a ya kare musulmi ya musu wannan katanga babba akwai wani rashin kunyan fa'in umaru na nan kawai mai faruwa daga gani ma ce Umaru bai duniya yanka Usmanu an yi ittifaqi ya faru dan da da irin Umaru a duniya na numfashi ko a wani lungu yake ma ba zai faru ba ba da mara kunya da ya isa wallahi ko Umaru ba kaliba bane ya dubi dattijo mai gurfuran Usmanu ai abin da aka yi tabbas an lura ba wai al'umma ce ta fahimci Umaru bai duniya ba shedan ma ya gane bai shi kansa bai fara zuga kowa ba sai da Umaru sai da ya sansana shekara shida fa da sauran hucin umaru a duniya ba shekara shida yana kabari amma shaidan bai ingiza kowa ba tun da ya likimo da aka rantsar da umaru bai kara dago kai ba sai da umaru shekara shida da rasuwa al'umma ta nitsu kowa ya san hakki kuma kar ka dauka wa an firgice da umaru jama'a kan gaskiyarsu kowa kalubalantarsa yake in yana da hujja tunda wani gwamna na umaru ana ji ya yi laifi wani ya yi laifi sai ya kama shi sai aka kama shi aka mar aski aka mar bulala aka mar aski to abin da ya faru sai ya ɗago gashi ba abin da ga balarabe kaman kamar aski da bai shirya zai yi ba suna kiransa kaman wannan kaman wato kamar musulani kamar musulani tunda bai shirya zai aski ba kai mar sai ta taro gashi yana zuwa fadar sarkin musulmi da fishe watsa masa gashin na a diska aka yi ja kamar za ki yi in muka ce kowa ya zauna mai ta kowa ya musa kowa ya koma ya zauna ya ta huci ka san da bayan gama ana rere da shi yana huci shi da kansa sai ga kwalla kuma sun fara ya ce amma wallahi laulan naru ya umar yace wallahi umaru ba dan wuta ce na ji ba dan wuta ba ni ya baro ya ga masa gashi gashi gwamnan ka kaza kaza da kaza shi dai sai aka mun bulala aka mun aski ya ji ake kun san Allah dukkan ku zan masu karfin zuciya kamar wannan ya fi duk wani fatayi da Allah ya mana ya rubuta kadda ta kici a kiramar gwamnan da ba duk abin da ke taso haka ya ce cin zango ba kararrawa ba birki hare iso madina yana isowa abinda umaru ya dori na kawai birra wannan bula da tasa birra ita ya ba wannan bakawa ya ce ya tashi ya shishuɗa wa gwamna ya zane shi iya san rai sai ya ji aka fusu ya rama da ya gama ko umaru ya ɗauko aska ya bashi ya ce kama kansa kamar aski shi ba ba wanzan ne shi ba kawai da ta ya ba haka ya kama ya mara aski umaru ya danka mara gashin da kuma na bakawa ya ce tudu ya tafi da su ko ba tube shi a gwamna bai koma bakin aiki wannan shine sarkin musulmi mace ta samu kariya umaru na nan jariri ya samu kariya saboda umaru na nan maraya ya samu kariya saboda umaru na nan yau ga mutum zo marayi sace mu ake ana kira daji kana jin umaru ko a madina yake a mana haka bawan Allah nan wallahi ko kafiri ba za a yi wa haka ba inda yana da rai ko kafiri ba za a yi masa abin da ake mana ba dan ba zai bari a ci zali ba shikenan wata rana dan wani gwamna ya yi tsege da wani bakauye a garin sai ya wuce bakauyen a bakauyen ya wuce shi sai ya kama shi ya hukunta shi ya zane je da kusa wa ana ibnul akramina ga bulali ka sha ni ne dan manyan mutanen mu muka ci garin nan ba ka shi gobe kauye ya ɗibi jiki ya je kai sarki musulmi sarki musulmi ce a kira yaron da ubansa gwamna aka kira su suna zuwa madina ce to dan bulala zane yaron iya bulalin da ma da ya gama suke koma kan uba dan daman bai zane shi wajen taka zane nan manyan mutane lokacin da ke zane yaron umar cin suke yake zane nan manyan mutane auji ibn al-akralina ka kara mar bulali dan manya ne zane shi da aka gama ya ce to zane uba yace ranka da ina zani wanda ya zani yace to wallahi da ya jiyo kanka yana gaya gwamna wallahi ba za mu tare shi ba sai ya huce matastababtumun nasa wa qad waladatum ummahatuhum aharara har ya wuce za ku bautar da mutane uwayen sun haife su yaya waye ba ku wannan mandate din waye ga muku abin da muka rada ku je ku kenan wannan shine amirul mu'minin ba lokaci yayi da a fito da shi faifai kowa na gani dan ya san waye umaru dan Allah irin wannan da bai bar kansa ba bai bar matansa ba bai bar ƴaƴan wani mutumi zai kawo karan matansa ba wajen sai namaru yana isowa ko ba sai ji matar Umaru sai sai sai surfe take a kansa kullum kai kenan abinci nan ba ka bai ya kwana a gidan nan muna girka ka je ragon akai bitin bani wai na mu'minai mu ba mu'minan ba komai na jin daɗi ka hana mu sai ka ce wai kayan musulmai ne mu ba musulman ba ne yana shiru kai duk wani abin da kwaki jin daɗi a garin nan bandan ya ga wancan ya biya ce a ina zuwa ya ce harin kai da aini na ga inda na baro gida ma bai kai haka ya yi zoce masa doka ga ina ce tana ma biyayya tana ma kaza tana ma abinci tana ma wanki ta to wallahi ka hakura da ta haka annabi ya ce mu ni ma kan umarni nake annabi ya ce mu hakuri da su haka to yan uwa dan Allah mu yi kanmu adalci wa zai iya wannan rashin son kan bai taba baccin dare ba dan yana gadin al'umma dan kar a sace mutane kaga yanzu ai sace mu yana kawa dan mana da umurna nan bai baccin dare wa zai sace mu kuma to radiyallahu ta'ala an maganan concert na cewa shugaban kasa ko gwamna shine chief security officer wallahi umar ya fara kawowa don cewa magana harkar tsaro ta kowane yanki kowace ƙasa tana hannun shugaban ƙasa shi sakatin umar ya fara kawo wannan irin wannan wata rana ya ɗauki ɗaya cikin abokansa abdurrahman aufi ya ce an yi baƙi fatake suna bayan gari da haka amma ya sarki musu ne kai kana cikin wazirai na zo mu je mu yi ganin su suka da bayan gari suka je gefe can daga nesa da bakin can umar ya ji wani jariri ya tsada kuka ya taso zai samu uwar jariri ya ce ke baiwar Allah wallahi ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah wani wani irin abu ne take mana ina ruwanka dan ka kula ka tafi gaban ni mara ke tafi kenan ya tafi Umar da kowa ke tsoro ba ya tafi ta an ji ma ya sake kuka Umar ya dawo ke baiwar Allah wallahi ki ji tsoron Allah fa zai tambaye ki ba ta ce wai da ka ta wai dan ka kudana kai bai matsalan ka ne wai ya ce ke mai mazan ki sha da shi nono mana ne goma can na uku da ta yi yaro ya tsara kuka ubangiji wallahi mori duk yadda aka ke da uwar banza ne ba ta ba ta kirki na shi ɗanki kamar ɗan riko ya ta share kuka ba ki ba shi nono ba ta ce a'a bari ka ji ina ƙoƙarin yaye shi ne kuma bai kai yaye ba tana murya ƙasa ƙasa ta ce ta duk mai zakiya shi bai kai ba ya ta ƙara murya ƙasa da na ɗansu ta ce saboda umaru ba ya ba da albashi mai suna yayin shi wajen kar wani je gaya umaru ba take murya kasa kasa kar wani magulmaci ya je gaya umaru tun da a madina haba jama'a ibn al-khattab wayo Allah wallahi kwalla a ɓoye da ta haska wuta a lokacin da ta ga umar kuka yake yace mutum baiwar Allah ya dai tashi ya tafi Abdurrahman ya ce na raka shi da asubahi dai muka karasa masallaci ya ce a ran nan sallah asubahi ba mai jin karatu saboda kuka dan Allah ka ji dan Allah ba yaro aka sace ba kuka yi Umar yayi kuka jama'a da Allah ku duba mun karatun nan mu yau muna neman wanda an sace mu ne ma zai je kwato mu shi wannan kuka jariri shi ma ya fashe da kuka aka kuma dawo masallacin duk sannan raka'a biyu na asubahi cikin kuka yana idarwa ya ce Umaru ka kaɗe a wurin Allah ya ce yanzu jarire nawa ka kashe da wannan tilasta yayi dan ba a sa su cikin diwani na albashi sai an yayi su jama'a daga yau na fit da sabon policy kowane yaro ran da ya jiro duniya ran nan zai fara karban albashi ba sai an yaye shi ba su sha nono su koshi a take fa bai bai gari ya waye an zo na cabinet meeting an kira sakataren gwamnati an rubuta an tashi jama'a ba to in Allah ya daura saka lokacin fa hisabin da umar ke wa kansa kenan kullum in Allah ya daura kan gari ya waye fa a take sunan da wannan shari'a aka aika dukkan akalin na musulunci cewa ga sabuwar doka kowane yaro ya jiro duniya ran nan zai karba bai hude ya gani na bara a madina ya tsufa ya makanci umar ya ce ba maka adalci ba wallahi ba maka adalci ba da kurucenka da karfin mu kana ba mu jizya yanzu ka tsufa mu barka kana bara daga yau na yi doka duk ahalul kitabi da ya tsufa ya kai age na retirement shekaru retirement ya dawo kan state gwamnati ya ɗauki nauyin cinsa da shan da duk kashe kuɗin har ya bar duniya wanda baya sallah haba jama'a ka taɓa ganin ɗaliban makarantar manzon Allah yanzu wata makaranta ta isa ka wai annabi ya reni mutane ka ce bai iya reno ba ni ban san inda karatun nan zai yi wannan ka shi ya rige mana yi to ka gaya mu a makarantar fir'auna suka gama yi mana annabi yare na ya tarbiyyantar ya miko duna ka ce ka kwankwasa ka ji wannan bai daidai ba sannan ka ba yadda za a yi ne bayan allah nan ka musu irin wannan ka ce ka yi adalci irin wannan wata rana muna magana da wani wani mai ra'ayin shi'a sai ya faɗi wata magana na ce musu kaga son manzon Allah da ahalul baiti ba mustahabbi ba ne ba mandubi ba ne wajibi ne farilla ne in wannan ne takamako na zakin sahabbai ba ku da hujja Qur'ani ya wajabta mana mu muna tare da Imam Shafi'i a lokacin ta ya ala baiti rasulillahi hubbukumu فرد من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له ya ku yayin gidan manzon Allah sallacin soyayyar ku ba mustahabi ba ne ba mandubi ba ne barantana mu bayi wajibi ne farilla alkurani Allah ya saukar ya yi ku girman daraja duk wanda ya yi sallah ya yi tayya bai muku salati bai yi sallah ne bai da sallah a matsawar shafi'iya ka yi tayya ka sallah ne baka annabi sallallahu alaihi da iyalansa salati ba baka da sallah mallami salli alaikum la salatu lahu na ce ma da da shafi inda yake cewa in kana rabdan hubbu ali muhammadin falyashhad istaqalani anni rafidi muna da da shafi da yake cewa in dai shi an ci shine son ƴaƴan gidan manzon Allah to da mutum da aljan duk su shaida shafi dan shi ne amma ba zakin sahabban manzon Allah ba kuskure ne babba dan in kowa na kuskure Allah ba zai ba wallahi da ba su yi ba Allah ba zai zaɓo su ba ka karbi wannan a je ma komi ya faru koma menene wai shin waye zaɓo su in ba Allah ba Allah ma yayi ta kokari ne ya tantance masu kyau sai abun ya zai faskare a dangana Allah ajizanci ko ina hikiman zaɓo masa mutanen da ba su ba ba ne kirki ba zai yi wa zai gyara daga baya tun da riwayar daga wurin su ta zo sai dai wani annabi sabo kuma ai tuhuma ne ma na ingancin annabta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajojinsa so to sai ce mun alga ta ai magana nan naka